الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذروا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يومنا شاب يرقى وتر رمضان شكرا تدبو ليالي دريه دود أربعين دبير لا مشيقى بعد مدارسة لمكسابة على القرآن وأن مسلسل البركة أنا عثمان بن عفان a nan kofar gadon kai a birnin kano a yau za mu tashi karatu ne a cikin suratu yunus a cikin wannan sura ce za mu yi karatu kamar yadda malam ya karanto ayoyi guda biyu a wannan sura a surat yunus kamar yadda yake rubuce a cikin musafi wannan shine sura shine suna na wannan sura din yunus malamai suna cewa dalilin da yasa aka ambace ta da wannan suna shine saboda ambatan al'umma ko mutanen annabi Yunus a aya ta 98 a cikin wannan sura badan Allah tabaraka wa ta'ala falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adhab al-khizy fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin anan aka ambaci kissa ta mutanen annabi Yunus alaihi salam wanda Allah ya aika wannan annabi mai daraja zuwa gare su yayi wa'azi ya kira su zuwa ga tafarki na Allah amma suka yi gardama sai bayan ya yi fushi ya fita daga garin suka yi nadama bayan azaba ta tunkaro su suka bayyana tubansu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu e tsayi da wannan azabar bata cin musu ba shine fa Allah falaula kana qaryatun amanat wato ba dan wannan alƙarya ta imani ba ta annabi Yunusa lokacin da aka aiko mata da azaba fa nafa'a imanuha kuma sai imanin nata yi mata amfani a lokacin da ta yi nadama illa qauma yunus amana babu waɗanda suka samu irin wannan in ba mutanen annabi yunus ba Allah ya aiko da azaba ta tunkaro su ga sanan ta taho gadangadan kuma su tuba Allah ya karbi tuban su ya dakatar da azaba babu wata alƙarya da aka yi wannan illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus alaihi salam lamma amanu da suka yi imani kashafna anhum azabal khizy Allah ta'ala ya ce sai muka yaye musu azaba ta kaskanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa matta'nahum ila hin muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci to shine wannan sura ta samu sunanta daga wannan kissa ta mutanen Annabi Yunus alaihi salam wannan sura suratu Yunus makkiya ce a ra'ayin jamhurin malaman tafsiri suna cewa sura ce da aka saukar da ita a makka imam al-qurtubi Allah ya masa rahama ya kawo a riwaya daga abdullahi da abbas yana cewa ayoyi guda uku dai a wannan sura ba a makka suka sauka ba aya ta 94 zuwa da 7 fadin Allah ta'ala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik zuwa aya ta 97 hatta yarau al'azab al'alim imam qurtubi ya rubuta daga abdullahi da abbas cewa wadannan ayoyi guda uku ba sa daga cikin ayoyi na makka a madina aka saukar da su ibn atiyya yake cewa ayoyi ne biyu ba uku ba daga 94 zuwa da biyar adadin ayoyin wannan sura suratu yunus ayoyi ne 109 109 yace fi akthar al-amsal a mafi yawan lissafin ko a lissafin mafi yawan malamai na garuruwa sun ce ayoyin ta ɗari ne da tara amma mutanen sham sun ce ɗari da goma in ka duba tartibi na alkur'ani aya ce ta goma a jerin in ka karanto daga fatiha zuwa yunus aya ce ta goma ta sauka bayan suratu bani isra'il sannan kuma kafin surat hud malamai suna cewa ta sauka ne a shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a rawaito a riwayoyi da ke nuna falala na wannan sura kamar riwa da Abu Dawud da ya rawaito daga Abdullah na Abbas Allah ya kara musu yadda yace wuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'an min al-matani tiwal Allah ta'ala ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama surori masu tsayi guda bakwai wa wuti ya Musa sittan annabi musa alaihissalam an ba shi guda shida falamma alqal alwaha lokacin da ya jefar da wannan allana rufi at-tintani wa baqiya arba sai aka dauke guda biyu suka zama surorin sa masu tsayi guda hudu ne guda hudu ne imam ahmad ya rawaito hadisi daga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha as-sab'a al-awwal fa huwa habrun duk wanda ya kiyaye surori bakwai na farkon alkur'ani ya zama haɓur ma'ana ya zama malami ya zama malami sai ɗan jubar ya ce ita yunus tana cikin ihdattiwal ɗaya daga cikin surori masu tsayi kamar da bisa al'ada muke gabatarwa idan mun zo karatun sura za mu faɗe ta a jumlace abin da take kunshe da shi kafin kuma mu bi ayoyinta ɗaya bayan ɗaya idan ka jumlace duk darussan da ke cikin wannan sura mai albarka suratu yunus zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya bude ta ne da harufan nan da aka bude suratul baqara da su harufa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake kawo a farkon wasu surori na alkur'ani ko malamai suna bayani cewa da na harufa suna nuna tajizi ne ma'ana gagarar larabawa ma'abota fasaha su yi koyi da alkur'ani cewa shi alkur'anin nan da harufa bakake na larabci da aka saba magana da su aka rubuta alkur'ani harufa na larabci bakaken da ake rubuta kalmomi na arabiya da su aka yi kuma yare ne na larabci aka saukar da alkur'ani da shi amma laraba da suke albahari da fasaha Allah ta'ala ya kalubalance su a gurabe da dama cewa in suna ganin alkur'ani ba wa'ayi ne daga Allah ba su kawo kwasan-kwasan alkur'ani su kawo surori goma daga cikin alkur'ani su kawo sura ɗaya kai daga cikin alkur'ani su kawo aya ɗaya daga cikin alkur'ani duka an kalubalance su amma ba su iya kawo ko da aya guda bacci ta alkur'ani duk da cewa suna ganin su sun shahara da fasaha sun kware wajen magana tunda yana da cikin baiwar da Allah ya musu shi ne ƙwarewa wajen bayani Allah ya ba su bayani to alƙur'ani sai ya gagare su wanda alƙur'ani shi ne mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan annabawa Allah yakan ba su aya da za su zo wa mutanensu da ita domin ya zama wato shi ne alama ta annabta to shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi alƙur'ani ne wanda shi ne ayarsa kuma kowane annabi ayarsa takan kare tare da koma sai zuwa ga Allah amma banda aya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kan zata wanzu har zuwa tashin alkiyama shine alqur'ani to Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo ya bude wannan sura da waɗannan harufa alif lam ra wanda ke nuna maliki ta isbati risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dalalati ajli al-mushrikeen an mu'aradati al-qur'an yana nuna wato tabbacin manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne daga Allah saboda me an kawo abin da larabawa ba su iya mu'aradarsa ba su iya kawo kwatankwacin sa salo da aka alqur'ani salo ne na larabci amma ya gagare su ya gagare su sannan bayan Allah ya kawo dannan harufa sai yace tilka ayatul kitabil hakim waɗannan abin da za a karanta maka ayoyi ne na alkur'ani littafi wanda ke alhakim mana wanda yake cike da hikima ko kuma wanda yake ɗauke da hukunce-hukunce sai ce isharatun ila anna ijazahu huwa dalil ala annahu min indillah wanda ke nuna cewa gagarar da Qur'ani yayi su kawo kwatan kwacin su larabawa ya nuna alqur'ani daga Allah yake ya nuna alqur'ani daga Allah yake a cikin wannan sura ta Yunus aya ta 38 Allah ya ce am yaquluna iftara su waɗannan mushrikai suna cewa ne suna da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kagi alqur'ani min indihi daga wajensa ne ma'ana shi ya kago alqur'ani to in haka ne sai Allah ya ce kul a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu fa'tu bi suratin mislihi ku zo da kwatankwacin sura ɗaya ta alqur'ani wadu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma ku kirayi duk wani wanda yake kuma bayan Allah ma'ana ku hada karfi da kowane ne ku zo ku haɗu ku kawo kwatankwacin sa min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in gaskiya kuke faɗa kenan wannan yana tabbatar cewa alkur'ani daga Allah ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne da Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga wannan al'umma shi yasa ma bayan an kawo wannan ma'ana bayan alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim sai Allah ya ce akana lin-nasi ajaban shin mutane suna mamaki ne an auhaina ila rajulin minhu dan mun yi wahayi ga daya mutum wato wani mutum daga cikin su an anzirin nasa muka ce gargadi mutane wa bashirin ladina amanu kuma yi bishara ga masu imani anna lahum qadama sittin inda rabbihim cewa suna da lada mai girma idan suka yi imani suka aiki na kwarai ko kuma suna da matsayi wanda yake madaukaki in suka yi imani suka yi aiki na kwarai a gobe kiyama a wajen Allah qala al-kafiruna amma kafirai da aka aiko musu annabi ko manzo sai suka ce inna hadha lasahrun mubin cewa wannan mai sihiri ne mabayyane abin da yazo da shi sihiri ne to shine malai yake cewa wannan ayat da aka kawo bayan an yi an bude wannan sura da waɗannan harufa da kuma bayanin alqur'ani yana ƙara tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah dan shi aka ba wannan alqur'ani wanda igagare su kuma a cikin surar za su nemi aya Allah zai ba mu labari cewa suna neman aya cewa ba su wata alamar da za ta nuna annabi gaske daga Allah yake domin ai sun san labarin annabawa na baya akan ba su ayoyi to shi ma mece ce ayarsa to sai Allah ya ce wannan alkur'ani da ya gagare su kwaikwayo shi ne dai ayata annabi Muhammad domin ai inda a ce ba daga Allah bane da sun yi mai walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fi fi ikhtilafan kathir inda ba daga Allah bane da za su iya kokarin kwaikwaya da za su nemi makama na cewa su tabbatar cewa ba daga Allah bane tun daga shi an kalubalance su shine ce wa utbi bi isbati risalati muhammadin bayan an ka alif lam ra tilka ayatul kitab al hakim sai aka biyo baya da ayat da ke tabbatar da risala ta annabi muhammad cewa shi manzo ne daga Allah wa ibtal yani ihalat almushrikin haka kuma rushe tunanin mushrikai na cewa adursilallahu rasulan basharan cewa Allah ya zabi mutun daga cikin su ya aiko shi a matsayin mai gargadi gare su to kaga wannan sura tana tabbatar da ijazi na alqur'ani cewa alqur'ani daga Allah ne dan me saboda gashi ya gagari waɗannan mushrikai da suke tutiyar iya magana da fasaha sun gagara su kawo kwatankwacinsa kuma aya ce da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin tabbatar da cewa manzo ne daga Allah sannan wannan sura mai albarka tana tabbatar da kadaituwar Allah da ilahiyya cewa Allah ta'ala shi kadai shine ubangiji abin bauta babu wani abin bauta in ba shi ba aya ta uku Allah yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش إن ربكم الله ما هلتشنكم wanda ikaji halittar ku isamar da ku wanda al'amarin ku yake hannunsa wanda yake gudanar da al'amuran bayan sa yake rayawa yake kashewa yake azartawa yake talautawa shine wa Allah inna rabbakum Allah ubangijin ku shine Allah kamar za su yi tambaya ce wane ne shi Allah din sai ce allazi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-arsh sannan in daidaita akan al'arshi yudabbiru al'amra kuma shi yake dabbara al'amuran bayi yake gudanar da al'amuran bayinsa sannan shi dai Allah din nan ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wanda zai yi ceto a wajensa a ranar alkiyama sai ya bada izini sannan sai Allah ya ce zalikumullahu rabbukum ya sake nanatawa to wannan Allah shine dai ubangijinku wanda aka yi muku bayaninsa a baya wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma wanda yake rike da al'amuran ku yudabbiru al'amr shi ke gudanar da al'amuran ku baki da sannan shi dai wannan Allah din ubangijinku shine wanda yake babu wanda zai ceto a wajensa in ba mai ba sai da izininsa zalikumullahu rabbukum to wannan shine ubangijin ku fa abuduhu shi kadai za ku bautawa shi kadai za ku bautawa afala tadhakkarun shin ba kwa jin wa'azi ne ba kwa wa'aztuwa ba kwa ganewa ai an riga an muku bayani wanda ya cancanta ku bauta shine Allah Allah din nan wanda ya halicce ku ba ku kadai ba wanda ya halicce sammai da ƙasa wanda yake rike da al'amuran ku baki daya Allah din nan wanda ba a yin ceto a wajensa sai ya yarda sai da izininsa ayoyin Qur'ani da dama sun yi wannan wato bayani da irin wannan salo domin farkon umarni a cikin suratul baqara alqur'ani shine fa Allah ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati sai aka ce me wala taj'alu lillahi andadan wa antum kaga an yi muku bayani ya ko mutane u'budu rabbakum ku bauta ubangijin allazi khalaqakum wanda shi ya halice ku wallazina min qablikum da wanda ke gabanin ku la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron sa ku san cewa shi kadai shine abin bauta Allah ɗin nan da aka ce ku bauta wanda ya halicce ku shine da ya halicce me ya halicce alladhi ja'alakum al-ardha firashan was samaa bina'an ya sanya ƙasa ta zama shimfiɗa gare ku yadda kuke kai kawo akan ta a shimfiɗe sama kuma yi ta a matsayin kamar rufi wanda ta yi muku wato tankar rufi kuna karkashin ta ƙasa kuma gashi kuna takawa wa anzala minas samaa'i ma'an kuma wannan Allah ubangiji naku shi isaukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min athamarat ya fitan muku da ayin itatuwa ya fitan muku da abinda shi kuke ci ku rayu rizqan lakum ya zama arziki gare ku ku ci dan ku rayu a ban dan da ba a saukar da ruwa ba da tsiro bai fito ba da ba ku samu abinci ba da sai ku halaka sai kuna buƙatar abinci wajen rayuwa to in kun gane ubangiji wanda ya muku wannan aikin to fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya masa kishiyoyi ku riki wasu wanda ba su ke wannan aikin ba a matsayin kishiyoyi ga Allah alhali kuna san da cewa Allah kadai ke yin wannan kaga wannan shine abin da Allah ta'ala ya fara umarni da shi a cikin suratul baqara shine bautar sa shi kadai dan me dan shine mahaliccin bayi shi ke gudanar da al'amuran su kuma duk bayi sun san da wannan duk wanda ya riki wannan Allah a matsayin abin bauta shi wanda irkadin ya san baya wannan aiki wanda aka ambata ba shi halicci sammai ba ba shi halicci kasa ba ba shi ke saukar da ruwa ba shi ke fitar tsiro to dan me za a rike shi a matsayin kishiya ga Allah alhali baya wato yau bayi wani abu kuma waɗannan mushrikai da Allah ta'ala yake cewa afala tadhakkarun sun san cewa akwai Allah ba ta musu samuwar Allah sai dai abin da suke yi shine jingina wa Allah kishiyoyi shi yasa Allah ya ce wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da ka tambaye su waye halice samai da kasa lalle tabbas wallahi za su ce maka Allah ne sun yadda akwai Allah kuma duk ma mushrikai ma ragowar mushrikai jinsi na mushrikai daban-daban kowane sun yadda akwai Allah babba su nasara suka ce masa uba suke cewa da shi kiristoci ma'ana shine irin nasu tunanin ke shine kololuwar amma kuma sai suka jingina masa kishiya shi yasa Allah ya ce kul afara'aytum ma taduna min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri kun riki wannan Allah a matsayin kishiya ga Allah amma in kuma masiba ta same ku sai ku koma ga Allah din ku bar kishiyar me yasa ba za ku bar kishiyoyin ku riki Allah ne shi kadai ba shi yasa ce kulka ce da su afara aitu ku bani labari ma tad'una min dunillah wadanda kuke kira kuma bayan Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah in aradani Allah bi dhurri idan Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu dhurri suna iya hanawa su yayi aw aradani bi rahma ko Allah ya nufe ni da jin kai da arziki da rahmarsa hal hunna mumsikatu rahmati suna iya hana rahmar zuwa gare ni arzikin ba sa iyawa ba sa iya yayi cuta ba sa kuma iya janyo amfani sai Allah ya ce wa manzo Allah kulka ce da su hasbi Allah ni dai Allah ya isan mu a matsayin abin bauta shi zai rika shi kadai alaihi yatawakkalu almutawakkilun duk masu dogaro gare shi kadai suke dogara domin me sun san cewa babu inda zaka jingina domin yayi wata musifa domin janyo wani amfani ba wajen wa ba Allah su ma wanda suka riki wannan Allah sun yi ikirari cewa bai musu amfani to saboda haka wannan sura tana mai tabbatar da ilahantaka cewa Allah kadai shine abin bauta dalili kuwa saboda shi ya halicci dukkan bayi dalili kuwa saboda shi ke rike da al'amuran bayi yudabbiru al'amra kuma waɗancan da suke shirka mafakarsu ita ce aka ce dan me ko ka rike sai ce ai saboda su waɗannan in mun je lahira za su yi mana ceto shi ne dai babban abin da suka rika na jingina wa Allah kishiyoyi sai Allah ya ce to ai ceton ma ba a yi sai da wa sai da izininsa in haka ne ku kyale su kawai ma ba su da amfani wannan sura mai albarka tana tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama Allah zai tashi bayi bayan duk sun mutu ya tattara su waje guda sannan kuma an tara su a yi musu isabi wanda ya alkhairi ya ga alkhairi wanda ya akasin haka ya ga sakamakon abin da ya aikata sannan a ranar alkiyama mutane gida biyu suke akwai na kwarai masu imani masu aiki na gari za su samu rabo a wajen Allah da sakayya mai kyau akwai wanda suka butun cewa Allah suka yi kafirci za su shiga azabar Allah shine aya ta hudu Allah ya ce ilaihi marji'ukum jami'a dukkaninku bayi zuwa ga Allah za ku koma wa'adan wa'ada Allah haqqan alƙawarin Allah ne wanda yake tabbatacce lalle sai kun koma zuwa ga Allah kuma Allah din nan subhanahu wataala innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu kamar yadda ya fara halittun sa aka zai dawo da su baki daya ya tsaye da su gaba gare shi dan me liyajziya alladhina amanu wa amilus salihati bil qist saboda suka yi imani suka aiki nagari Allah ya musakayya da adalcinsa والذين كفروا amma waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙi imani da Allah suka ƙi biyayya gare shi lahum sharabun min hamim makomasu ita ce wuta wacce a cikin ta akwai abin sha wanda yake na hamimi tafasasshe wanda in an sha yake zagon yadda duk abin da yake cikin cikin wa azabun alimun da kuma azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda kafirci da suka aikata a duniya kaga wannan sura tana tabbatar da me al-hashru wal jaza za a tashi bayi kuma za a yi me sakayya kowa zai ga abin da ya aikata wannan sura tana bayani game da haka sannan sura tana bayanin irin aqidu na mushrikai da yadda Allah ya aika musu alqur'ani kuma suka bijire suka yi tawaye da irin mafakar da suke fakewa abin da suke rikewa a matsayin hujja Allah ta'ala ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'u su waɗannan mushrikai sai rika koma bayan Allah abinda wato suna bautawa abinda yake koma bayan Allah wanda yake la yadurruhum wa la yanfa'u baya cutar da su baya amfanar da su me yasa suka rike su koma bayan Allah shine wa yaquluna abinda suke faɗi shine ha'ula'i shufa'una inda Allah waɗannan ne za su yi mana ceto a wajen Allah shine mafakar shine dalilin shirkar wannan yana daga cikin asasiyat ko kuma asasi ginshiki na yin mai duk wani mai shirka za ga yana rika abin da ya rika ne da tuciyar cewa ai zai zai zai zai zai fita shi a ranar da ake cikin matsala duk shine tuciyar cewa an je gaban Allah ai akwai wasu yan yan gaba ne su saboda haka su sai su ce ga wani da wani namu ne Allah a kyale su shine maganar duk mushrikai haka suke shine abin da suke faɗi abin mamaki mushrikan larabawa da suka riki gumaka aka ce me yasa suka ce ai saboda kaga gunki dai sassaka shi akai ko sa abin nan aka yi a jikin dutse aka kera shi kaga shi ba imamu zibare bai taba yin wani wata ba da matsala shi to sai rike shi wayan an je gaban Allah sai ce wa'annan da ba su da ba su taba laifi ba su ko dama sun san masu laifi ne su to su sa su a gabo su ba su abin nan to kuma ai su wannan gunki suka ce wai mai tsarki ne shi bai da laifi su kuma mutane fa sai suka riki wasu daga cikin bayi suka ce ai ba su da laifi irin nasara su rike annabi isa domin sun ce shi ai bai da laifi saboda haka in an je lahira zai zai zai ja gaba ya cece su yahuda suka riki uzairu suna da awar dukkanin ƴaƴan Allah ne kaga an ce da ne kaga shi yana da fada ke masu waliye kuma da suke cewa za a yi ceto su ma suka ce waliyansu ƴan gaba ne a wajen Allah duk abin da suka yi ma an je lahira kawai waliyan za su ja gaba su ce ya ubangiji wayannan namu wasu ma suka ce wai waliyan za su tashi da manyan riguna duk a sa su a ciki a boye su dai akwai masu faɗa irin wannan kuma ba wani abu ne duk abin da suke riko da shi ne dai ceto wai in an je wajen Allah dai sun san su suna da matsala amma ai ga suna da wani da wani so za su ce za su ce wa Allah a kyale su to wannan shine za ga dukkanin masu bautar wani Allah ko masu rukon wani Allah suna riko ne da zimmar cewa za a cece su a gobe kiyama wa yaquluna haula shafa'una inda Allah sai Allah yace kul kace da su atunabbi'una Allah bima la ya'lam fi samawati wa fil ard an za ku bawa Allah labari ne na abin da bai sani ba a cikin sammai ko ƙasa subhanahu wataala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka gabarin abin da suke jingina masa a matsayin kishiyoyi Allah ya san matsayin bayi baki daya ya san duk halin da bayi suke ci kuma koda wani yana da awar cewa shi yana da wani matsayi na musamman to idan an je gaban Allah bayi za su gani bayi za su gani wanda suke da awar cewa su suna da wani matsayi na daban shi yasa a ranar alkiyama Allah zai gaya wa annabi Isa a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah kai kace sarki ka abota maka sai ce mai subhanaka sarki ya tabbata gare ka ubangiji ba ni bane ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu allaha rabbi wa rabbukum ku bauta Allah ubangiji na ni abin da nace musu kenan ya Allah wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu falamma tawaffaytani kunta anta ar-rafiq alayhi iya abin da na ga musu kenan to saboda haka duk wanda yake da'awar yana da wani da zai cece shi a kiyama zai abin da yaso a duniya to Allah ya yi mai ya kore cetan ya ce in ma za a yi cetan sai da izini eh za a yi amma da me man zal ladhi yashu indahu illa bi izni sai Allah ya yarda to da yake nan nabi kuma wanda za a cetan sai Allah ya yi mai wala yashfa'una illa liman irtada sai Allah ya zabi sai ya yarda da shi ba wai kowa yake ceto ba to kaga anan Allah ta'ala ya kore abin da mushrikai suke riko da shi na bauta wannan Allah da nufin mai cewa za su yi musu ce aya ta 18 kenan aya kafin ita ta 15 Allah yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadha aw badil suna inkarin alqur'ani kasancewarsa daga Allah in aka karanta musu alqur'ani sai su rika cewa a zo da wani qur'ani dai ba wannan ba ko a canza a musanya wasu abubuwan da ba su yi musu ba to sai manzo Allah yake Allah yake gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya musu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ai wahayi ne daga Allah ba ni da izinin in canja abin da Allah yace isar mu ina tabi illa ma yuha ilayya inni akhafu in ataitu rabbi adaba yawmin adhim ni ma kaina ina jin tsoro in na saba wa ubangiji na to a wannan rana ta alkiyama kenan rana mai girma duk wanda ya saba wa Allah to ko zai ga yanayin da zai samu kanshi a wannan rana ku ji tsoro ni ma na jin tsoro ku kiyaye wannan rana inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin a rana ce ta wato inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim da za a yi azaba mai tsanani ga wanda suka saba Allah saboda ka ni ma ina kiyaye wannan rana idan Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ya musu wannan to kuma wa zai ga ya maka cewa ka miƙe kafa kai zaman ka baka da damu duk wanda ya ga ya maka yayo da rike in yace maka ai ba matsala kawai yi abin kaza kaza kaza in mun je can ka lalubo ne cikin wannan jama'a to ina ma ya ganka wannan rana bari ya lalubo manzon Allah ne Allah ya ce da shi kul ka ce da su inni akhaf ko kul ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi in attabi illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim ni ma ina jin tsoron wannan rana kuma ai hadisi ya gaya mana ko rana ce annabawa manya-manya ulul azmi za su kace me nafsi nafsi saboda me to ina idan su manyan bayan Allah suna faɗan nafsi kaina kaina kai kuma sai ka ce yaya rana har kana tunanin za ka gano wani ma ai ba wanda wanda zai taimake ka in baka je da abin aiki na kwarai ba to kaga lalle ka cuci kanka ya kamata ka saki kowa ka rike Allah kadai subhanahu wataala wannan sura mai albarka sura Yunus ta kunshi bayani game da al'ummomi na baya da suka saba wa Allah yadda Allah ya ya kama su ya musu azaba domin Allah ya ce walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu hakika mun halakar da al-qurun ma'ana al'ummomi da suka gabata karni-karni na baya min kablikun kafin zuwan lamma zalamu yayin da suka yi zalunci waje akan rusulun bilbayyanat Allah ya aiko musu manzanni da ayoyi bayyanannu wa ma kanu li yu'minu amma ba su imani ba ba su bi manzannin Allah ba saboda haka Allah ya halakar da su kadalika kuma kamar haka ne najzil qawmal mujrimina duk mujirmai muke sa muke musu sakayya muke kama su da laifinsu kaga wannan gargadi ne ga waɗanda suke yin tawaye ga kin bin abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam cewa ba ga abin da isa waɗanda ke gabanin su su kiyaye Allah domin Allah haka yake yi ga mujirmai masu laifi in suka kibin abin da Allah ya saukar suka yi tawaye to Allah yakan kama su da hukuma ya halakar da su sannan Allah cikin wannan sura mai albarka ya yi bayani na ƙudurarsa da ikonsa yadda ya hore wa bayi wannan duniya ɗin suke kai kawo a cikinta musamman akan teku kuma yake riƙe su akan teku wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah saboda idan ka ɗauki ƙwandala misali ka jefa ta a ruwa ka sake ta ya take sai ta riƙe ko ba ka to amma dan me za a jirgin ruwa can can dubin nai mai nauyi kuma shi bai nitse ba hayya da ya kamata mutum ya yi tunani to wai me yasa kwandala mai wanda ba ta da nauyi da take nitse amma abin da yake ko mai tsananin nauyi shi kuma yake tsaya a kan ruwa wa yake rige shi Allah shine Allah yace huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah ne yake tafi da ku akan tudu da kuma ruwa huwa alladhi yusayyirukum fil barri walbahar abinda ake nufi shine su mutane ka san tunanin dan adam yana da gurguwar tunani ma'ana hangen shi bai da nisa shi dan adam shine idan yana tafiya yanzu a mota a bayan kasa ko yana tafiya akan jaki ko doki sai sai yayi ta nutsuwa ya dauka ba matsala amma yana hawa jirgin sama in ya leko kasa ya ga yana can kololuwa sai kuma ya firgita ko ya hau jirgin ruwa ya duba dama da hagu an yi tafiya kwana goma sha biyar ba abin da yake gani sai ruwa kwana talatin sai hankalinsa ya tashi to wanda ya ajiye ka a ƙasar nan da kake ganin ba matsala ai kuma shi zai rike ka a sama da ruwa ka manta ko ka ɗauka a nan ba matsala shi yasa so da dama sai kai ta mamaki a cikin gari a cikin gari an yi hatsari mutane sun mutu ko ba a yi ba ha an yi mana a cikin gari wai ka ɗauka sai an yi doguwar tafiya ake mutuwa ake hatsari a a cikin gari an yi hatsari an mutu amma shi sai ɗauka in yana cikin gari ai bayi da matsala yana ya ɗauka yana kan tudu ai bayi da problem saboda ya ɗauka yana iya yana da iko amma a can ne bayi da iko ko a can to shine Allah yake gaya mana cewa da ƙasan da kuke tafiya kuke jin kuna da iko da saman da kuke tsoro ko ruwan da kuke tsoro duk na Allah ne shi yake tafi da ku a ciki baki ɗaya shi yake rike ku kuke tafiya lafiya in Allah ya ga dama akan jakin da kake tafiya in yayi tutsu sai ya halaka ka ka fado ka wuyan kai kare ko akan dokin da kake ba shikenan ba dai mutuwar bace ne sai a mutun kamar yadda kake tsoro in ka hau jirgin sama kake ta abin nan cewa kar ya faɗo ka mutu to anan din ma ai ana mutuwa ko ba haka ba to sai Allah ya ba mu misali na cewa da farko ka ga ya ga mana shi yake tafi da mu akan mi akan tudu albar da albahar da suke ruwa tudun da kake ganin baka da damu da kuma ruwan da kake tsoro hatta idan kuntum fil fulki sai ya buga mana misali da mutumin da yake tafiya a jirgin ruwa wajarayna bihim birihin tayyiba in an yi tafiya iska mai daɗi ma'ana ba wata guguwar abin nan iska babu igiyar ruwa kaza ba kaza ana tafiya lafiya lafiya mutane suna cikin nutsuwa da jin daɗi sai yake fari biya sai su rika yin murna suna abin da suke so ja tarihun asibun idan iska mai tsanani mai guguwa mai igiyar abin nan ta zo waje a hun nauji min kulli makanin igiyar ruwa ta kiwaye su ko ina wa zannu suka tabbatar cewa annahum uhita bihim halaka ce ke kewaye da su bayan da za su tsira nan dan ba su da iko ba su yi ta sa hannun iskar ba ko guguwar ba ba su da iko a kai a nan da'awar Allah a mukhlisina wai sai su tuna Allah suna masu ikhlasi suna masu mukhlisi na lamuddin suna koma da al'amarin su du'i zuwa ga Allah wai suna cewa ma la in anjaytana min hadhihi lanukunanna min ash-shar ya Allah in ka tsiratar da mu za mu yi maka godiya ma'ana za mu koma kai kadai za mu rika za mu kyale kowa tunda yanzu kai za ka iya tsiratar da mu su waɗancan ba su iya ba wanda aka rika da su kira wannan Allah mana amma sai suka kira Allah shi kadai sai Allah ya ce falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq amma duk da cewa sun roƙi Allah a nan cewa shi kaɗai zai iya tseratar da su kuma hakan ne sun san babu abin da zai taimake su Allah kuma sai Allah ne ya tseratar da su sai gashi kuma sun dawo kan tudu suna zalincin da suka saba yi suna shirka suna saban Allah sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ya ku mutane ana yi muku shela ana sanar da ku duk abin da kuke na zalunci ba kanku cewa kanku zai dawo kanku zai dawo duk abin da kuke yi ku za ku girbi sakamakon aikin mata alhayatun duniya kuma kuna ganin a duniyan nan kuna dan jin daɗi kankani to in sun mai ilaina marjo a ƙarshe dai wajen ba za ku dawo ji Allah fa nuna bi kun bi ma kun tumta abada mu ba ku labarin abin da kuke aikatawa a rayuwa kuka aikata a duniyar da kuka rayu saboda haka ku daina jin cewa in kuna kan tudu kun tsira za ku yi abin da kuke so ba haka bane Allah da ya a can kuka ga cewa babu wanda zai taimake ku sai shi a nan ma hakan ne babu wanda za ku za ku rike ku tsira sai Allah shi kadai kaga kenan wannan sura tana mai nuna kudurar Allah shi Allah ta'ala wanda kuka roke shi yayin da kuke cikin teku ya tsiratar da ku to a ko ina ma dai shi ne dai zai tsiratar da shi zai ba ku tsira ku koma zuwa gare shi ku rike shi kadai ku kyale kowa wanda yake ba Allah ba kar ku bauta wani ba Allah kar ku dogara ga wani ba Allah Allah yana buga mana misali a wannan sura da surori da yawa na cikin alkur'ani a wannan sura Allah ya buga misali game da duniya da mutane suka kwallafa mata rai suke ganin ta cewa ita ce komai kowa yana ganin yayi fafutuka ya same in ya same ta ce a to shikenan ya shi ya gama kuna nan kuna abin da sai ya yi dariya ce to mu dai mun haye sai kun taho saboda mai ya duba ya ga abin da ya aje na kadara da kudin da ke account da dukiya ce sai ka ji ya ya dauka shi kenan shi ya tsira to amma ba haka take ba duniyar ko kana ganin ka same ta ba za ta yi ma komai ban baka ba Allah shi yasa ce inna ma masal hayatid dunya kama in anzalahu min as-sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كما هكذا مكي رنبي آي مكي بياني دلا دلا قوا لقوم يتفكرون كما تاني ما ستناني إن كنا تناني وكل دنيا نمنا بغني يد الله يبقى مثالا مثال دنيا نشيني كمر دي wato ruwan sama da aka saukar ya zuba a ƙasa sai tsirrai suka fito suka yi kore suka yi kyau amma zuwa wani lokaci ne kankani hatta idan akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyana kasa ta yi ado ta yi kawa mana ana mutane suna ce a ai masha Allah bana ai girbi zai kyau damuna a ana ta murna kasan haka ake in yabanya ta yi kyau ana ta yi wa juna murna alhamdulillah a yabanya ta yi kyau Allah ya da girbi zai kyau sun manta cewa al'amarin a hannuwa yake to in ya rike ruwansa ba wanda mun sha gani ya bayyana sai ta zama yaya su wa zanna alwa annahum qadirun sun dauka ai girbi yayi kyau an gama duniya ta yi kyau sai ce ata'a amruna laylan aw naharan sai Allah ya aiko da al'amarinsa ko cikin dare ko cikin yini fajalna hasina sai mu maida wannan yabanyan ta zama tankar wacce aka girbe ta ka allam taznabil aswana ta ta bushe ta yi ta lalace iska na kada ta kamar ba je ce ta kyau ta yi koriya ta yi abin to kamar haka duniya ta idan yanzu kana da wacce ka samu kuɗi kana cikin samartaka to mun yadda kana da kuɗin aje kuɗin shekara nawa za ka ci yan kaɗan ne kwanakin kana ba wa saba'in baya ko sittin ma da wani abu ga kudin na amma sun zama sun zama kawai tsura ne kamar ba hakika ba suna tare da kai amma ba za ka more su yadda kake tamani ba dole kana ji kana gani sai dai ka haƙura akwai abin da ba za ka iya ci ban ana ci ba za ka yi kaza ban ana yi ba dole ga kudin amma bai da wani amfani gare sai ma ka rika jin haushin kudin sai dai a yi ta maka a yi ta maka tarkibi ana yi maka mai ake cewa haƙwaran a cire a sa na na kanti kafar a cire a sa ta kanti waye je haka ana ta har kuma a ƙarshe tun ana sayan ɓangarorin jikin da kake ganin ana iya har kuma ya zama ba za ka yi ba zai amfani ba duk inda ake da asibiti mafi kyau a gyara ido a gyara kaza tun ana gyarawa har ya zama ba zai gyara ba ka je haƙura dole za ka tafi waja'alna hasidan ka'allam taghna bil ams kamar ba kai bane jiya kake cikin jin ka'iza yau kuma ga ka dawo akwai kudin ma bare kuma Allah ya ga dama ma sai karbi abin sa sai ya baka ka fara jin ka'iza sai kuma Allah ya karbi ka zama kuma kamar ba kai bane jiya kake kaza to haka duniya take kenan kada ku rudu da duniya abin da ya kamata bawaye a wannan duniya shine ya rike Allah ya shagalta da bautar Allah ya gina lahirarsa duniyar ya zama ita ce a baya ba ita ce gaba ba sannan wannan sura mai albarka sura ta yunus alaihi salam ta bayyana halin da mummune za samu kansa a ciki da kuma waɗanda suke sun bijire wa Allah a duniya a gobe kiyama wani hali za a samu kowa zai samu kansa a ciki shine Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون waɗanda suka bi Allah suka yi imani suka yi aiki na ƙware Allah ya ce ahsanu sun kyautata to Allah zai ba su husna mafi kyan abin da suka yi bi ahsani ma kanu ya'malun da Allah ya ce zai musu takayya in dai kai husna to Allah zai baka ahsani kai kadan Allah ya baka da yawa saboda haka Allah ya ce lil ladina ahsanu alhusna kuma wa ziyada za a ma kari ma akan alhusna din a baka aljanna a baka kai ka san aikin ka bai kai ga abin da aka baka ai ma kari sannan a lahira zaka tashi wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhilla babu kaskanci babu duwa a fuskarka sai haske sai kilkili sai murna sai murna saboda me saboda ka san cewa in Allah ya yarda ka tsira da dan kowa ba wai sai an tafi lahira ba tun a kabari ma kowa zai gane ai tun daga hadisi ya tabbatar mai imani in ya shiga kabari aikin sa mai kyau zai zo ya taya shi zama kuma a bude masa kofa ya ga a nuna masa mazaunin sa a gidan aljanna har ya rika cewa ya Allah tashi kiyama ni in tafi gidana kafiri ko da fasiki da fajiri su kuma a bude musu kofar gidan wuta su gani su yi ta bakin ciki suna ta kar a tashi kiyama san sun san makoma tun daga nan za a fara bambance to bare kuma an tashi an ba da littafi fa amma man utiya kitabahu bi yamin fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin fa huwa fi 'ishatin fi jannatin 'aliya kaga tun daga nan zai fara murna ya ce yana ma wai ga dama da hagu kai ni fa ku duba littafi ya san yayi mai ya tsira aka san kuma waɗanda suke ba su ba Allah ba wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha waɗanda suka yi munanan ayyuka Allah cikin adalcinsa zai musu sakayya ne bimithliha kwatankwacin abin da suka yi ba a ninka laifi lada ne ake ninka shi man ja'a bil hasan falahu ashru amsalih lada kan kai ɗaya ne a baka mai goma wallahu yudha'ifu liman wallahu wasi'un alim lada amma zunubi guda ɗaya za a abin da kai shi za a yi masa kayya wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla rana alkiyama za a ga cikin kaskanci saboda sun san rana ce da in ana ce an shiga uku to sun shiga tara ne ba uku uku sau uku saboda sun san cewa ba inda ba su da yadda za su ga kaskanci a fuskar su suna mai suna cikin damuwa malahum min Allah min asimin ka annama ughshiya wujuhum qit'an min al-layl mudlima na'am na'am na'am ayoyi wanda suke dai nuna irin wannan ma'anar a jere suke za mu zo mu ɗauki ayoyin ɗaya bayan ɗaya in ka duba za ka ga ayoyin a jere suke za ga kamar wato a ɗauki wannan mawdu'in ne a ɗauki wannan ana tafiya daki daki za a ga duk ayoyin haka suke za a ga su fuskarsa tana cike da duhuwa yau tabbiyar buduhun wasu taswaddu wuju ranar da fuskoki wasu za a gansu tabbiyar da wujuhun sun yi haske suna kirkiri saboda mai saboda murna da kuma alamar cewa sun tsira wasu kuma taswaddu wuju sai ce fa amman ladina suwaddu wuju akafartum ba'da to kaga su sun kaga cewa Allah shi yasa fuskar su ta yi baki shi yasa nan yace me ka annama ukhshi wujuhum qita'an min al-layl mudlima kai ka ce fuskar su wani yankin dare ne mai duhu baki kirin saboda daga nan za ka gane cewa su kan yan wuta ne Allah ka tsare ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sannan wannan sura tana tabbatar da cewa alkur'ani daga Allah yake tun farkon sa dama da shi ta bude alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim sannan kuma aya ta 70 ta 37 zuwa da 8 Allah yace wa ma kana hadha alqur'anu yuftara min dunillahi shi wannan qur'anin bai kasance ba abin da za a kage shi kuma bayan Allah a ce wani ne zai kage shi ba daga Allah yake ba ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين littafi ne daga Allah ubangiji tare amma su mushrikai suna da'awar annabi ne ya kago shi am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi qul fa'tu bi suratin mithlihi wa man istata min dunillahi in kuntum sadiqin to Allah yana tabbatar da alqur'ani daga gare shi daga wajen su qur'ani yake ba wani ne ya kage shi ba wannan sura tana ƙara tabbatar da wannan sannan wannan sura tana ƙara nuna umumi ma'ana gamewar ilimin Allah ba abin da ke buya ga barin ilimin Allah Allah ya san duk abin da ke cikin samai da ƙasa wama takunu fi sha'ni wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan istufiduna fi wanda suke tambayan za su iya buya su wani aikin da Allah bai gani ba to Allah yace wama takunu fi sha'ni babu wani sha'ani da za ka kasance a cikin sa ya kai wannan manzo mai girma wa ba taslu minhu qur'ani ko ka zauna a wani waje karanta alqur'ani wala ta'maluna min amali ko kuma dukkaninku ku al'ummar ku yi wani aiki a ko ina ne illa kunna alaikum shuhudan face muna shaida abin da kuka aikata sai yace istufizuna fi ma'ana yayin da kuke aikatawa wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fi sama ba abin da ke buya ga bari irin Allah sanin Allah min mithqali dharrati kamar bakin allura na wani abu da zai faru face Allah ya sani cikin sama yake ko cikin ƙasa wala asghara min zalika da ma abin da yake akwai ƙasa da haka to Allah ya sani wala akbara ko fiye da haka illa fi kitabin mubin face Allah ya san wannan kuma ya san an rubuta shi a lauhin kaga ilimin Allah ya game komai da komai waɗanda suke tsammanin za su yi wani abu Allah bai sani ba to Allah ya gaya musu ba abin da za ku yi face Allah yana shaida akan abin da kuke aikatawa sannan wannan sura a cikinta ne Allah ya kawo bayanin cewa a cikin bayinsa masu imani akwai zababu waɗanda ake cewa da su waliyai a wannan sura ce Allah ya bayyana su ai muna jin waliyai ko to qur'ani yayi bayanin su wane ne waliyai ya faɗi irin sifarsu ya faɗi su wane ne wataƙila wani in aka ce waliyai yanzu an buƙatar waliyai ko babban tabi ko katuwar riga a ko ma annaki yake duba mana shi kuma wani akasin haka yake duba wani an ce wali sai fara tuno wani mutum ne wanda yake shi baya cin abinci ya riga ya ya rame kuma duk idan sai ya kwarni kuma ma rigar sama duk ta yi dauda a duk wannan tunanin ba shi ba waliyai mutane ne da Allah ya ambaci sifar su a cikin alkurani kuma annabi sallallahu alaihi ya ambato mana hadisi kursi sifar su a ciki wannan shine hadisi da aya da suka faɗi waye wali in dai kana buƙatar ka san waye wali to ga aya ta qur'ani a surat yunus ka kuma hadisi kursi ya gaya maka waye wali ko banda wannan babu wani daban yawa dan karka dauka wancan tunanin abin da ba su bane wancan daban su waye to shine fa Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ku saurara bayi Allah yake magana ku ji waliyan Allah ala inna awliya Allah su waɗannan waliyai zababbu na Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba su wane ne ya ubangiji alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka yi takawa suka yadda da Allah suka yi imani ingantacce suka yi takawa suka kiyayi dokokin Allah su ne waliyan Allah su ne waliyan Allah kun san aqida ta ahlus sunna al-iman yazidu wa yanqus imani yana me yana karuwa kuma yana yana karuwa tare da me karuwa ayyuka nagari kana ƙara aiki nagari imanin ka yana ƙara hawa yana ƙara yawa kana sabo kana rage aiki nagari imanin ka yana yana ƙasa kenan wali a cikin mu shine wanda yafi kowa ne da wanda yafi kowa biyayya shine wali wanda yafi kowa karancin sabo shine wali shikenan ka gama a kalma biyu waye wali wanda yafi kowa tsoron Allah yafi yawan aiki na gari kuma yafi karancin sabo shine wali to kenan in haka ne ba za mu gane waye ba tunda ai ba mu san aiki asiri ne tsakanin bayi da ubangiji ko amma dai akwai wanda zaka kyauta musu zato saboda me kai ka san cewa yafi ka sallar farilla kai uku kake zuwa baka zuwa ta asuba da san isha shi ko yana daga nan yafi ni wallahi kai ka san yafi ka ko ba haka ba akwai ma'aunin zaka gane kuma kai ka lura da yanayin sabo kowa yana sabo gwargwadon yadda amma saboda dan adam ajizi ne amma kai ka san sabon ka wani ai ka buwa na sabo saboda zahiri kana kenan tanan zaka iya gane waye wali kuma hadisi kusi yace me وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه bawa na ba zai samu kusanci zuwa gare ni banji Allah ya zama waliyina da yake kusa da ni ba da yin wani abu wanda na fi so mafi yadda ya kiyaye farilla to ashe waliyai su ne masu kiyaye ne farilla sallah biyar ba ta wuce su a cikin jami juma'a ba ta mishin juma'a sai su shekara arba'in ba su rasa kai arba'in ba su rasa juma'a ba kai to wani a wali ai wannan wali ne ina shekara arba'in bai rasa zuwa ai wallahi yana cikin waje ya kiyaye farilla ba iya nan ya tsaya ba wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil kuma yana tana bilbili yana tana a ai khalas ya zama waje hatta min uhibba shi yasa a farkon hadisin yace man ada li waliyan wanda i gaba yace zai adawa ji Allah ga waliyina faqad azantu bil harb ku gaya masa cewa zan yake shi ji Allah waliyin Allah in ka ce za ka yi gaba da shi ka yi rigima da waliyin Allah Allah ya ce zai yake ka ya ubangiji waye waliyin nan to shi ne wannan allazi na amanu wa kanu kenan ba a gane wali sai da mai yawan aiki na gari da karanta aiki na sako to wannan kaga sura ta gaya mana wannan bayi zababbu da sifarsu alladhina amanu wa kanu yattaqun kuma Allah ya musu albishir yace lahumul bushra fil hayatid dunya tun a duniya Allah ya musu bishara wa zai ga mun bishara da Allah ya musu a duniya wa zai ga mu ga aya ta fada lahumul bushra fil hayatid dunya ko a duniya Allah ya musu bishara da me waliyai ga hadisi ya faɗa man adali waliyan Allah yace bisharar da yake duk wanda ya taba waliyan Allah Allah zai me zai yage shi kuma yace wala in sa'alani in ya roke ni zan bashi wala in in ya nemi tsare na zan tsare shi da me da lamun abin nan wallahi zan tsare shi wallahi zan bashi ji Allah ai wannan bishara ce ko ba ka ba in ka zama wali Allah ya rantse da zata cewa wala in sa'alani la utiyannahu wallahi in ya roƙe ni Allah ya ce zan bashi ah wannan ba almishir bane wallahi in ya nemi tsari na zan tsare shi wala in sta'azain la idanna wallahi zan tsare shi saboda me saboda shi waliyin Allah ne kai Allah ya ce wallahi ba dan ma na riga na hukunta mutuwa ga bayi ba shine abinda ya zama dole ga bayi amma in aka zo daukan ran waliyina baya so yace ba na so a dauke na shi dan ba na so abin da zai bata masa amma ya zama dole ne ka duba fa waliyi ma da yadda Allah yake jinjina sha'anin waliyi amma matsalar kuma ba a gane su tunda ai ma'aunin tsakanin bawa ne da ubangiji sirri ne da ba za a gane abubuwa na zahiri ba su bane ko ba haka ba to in haka ne akwai wani abu da za a ce in haka ne kenan mu a tsakankanin ba za mu iya wa kamshe da akan walittaka sai dai mu kyautata juran mu zato tunda kamar yadda na faɗa kowa ya san gwargwadon irin kokarin ka za a ce a wani ka amma mu ce wai wani wannan wannan wanda wallahi bai gaggaci ko ba haka ya za mu yi mai gadiya abin da yake sirri za mu gani in dai na ayyana na cewa ne to kuma na yi ganganci saboda waye min wahayi ya ce wani yi abin nan babu abu ne tsakanin bawa da ubangijinsa aiki ne kuma aiki mu abin da muke gani ba shi ba ne ayi ko ba haka akwai wani wani zan za a gan shi kamar abin amma Allah kaɗai ya san irin aikin da yake ka daina shi a nan ne amma in ya shiga duhun dare in ya shiga kaza kuma ba ka sani ba to saboda ya za a gane kenan wannan iyakoki ne na Allah da bai kamata bawaye ne ba ya shiga ciki ba shi dai yi kokari ka zama cikin bayan Allah na gari yi kokari yi kokari amma batun cewa wani kowa ne wannan kuma wata magana ce da wannan sura mai albarka surat yunus tana bayani na falalata alqur'ani da addinin musulunci da Allah ya ce mi alfahari mi farin ciki da wannan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi bidhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un to anan malamai suna ta tattauna bi fadlillah wa bi rahmatihi ce da su da falalar Allah da rahmarsa fa bidhalika falyafrahu da wannan ya kamata su yi murna su ta yi junansu albishir menene fadlullah da rahmati din malamai wannan yace ga zai magabata sun yi bayani daban-daban sun ce alqur'ani sun ce musulunci fadlullah wa in ka kuma tafsiri za ga bayanin da malamai su ma'ana in Allah yau ka musulmi in Allah yau ka kana san alqur'ani ko kana cin al'ummar da Allah ya bata alqur'ani ya kamata kai ne kai wa Allah godiya Allah yayi maka rahama yayi maka falala yayi maka baiwa ya kamata kai wa Allah godiya Allah ya zabe ka isa ka cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka alqur'ani bare kuma a ce ba Allah ya baka alqur'ani a karatu ka haddace ko ka karance ko ka iya bai alqur'ani ai kai ne zababbe da ma annabi ya ga ya mana sallallahu alaihi cikin hadisi sai na so khairukum man ta'allama alqur'ana to saboda haka falala ba wai wannan abin da kake gani na duniya ba kullum ana gaya mana ma'auni fa ba shine abin duniya ba ku daina auna mutane kawai dan sun mallaki abin duniya a'a ma'auni na daraja da falala shine mai addininka imaninka takawarka inna akramakum inda Allah atqakum fa bidalika falyafrahu huwa khairun ina jima'un fiye da abin da ake tarawa wannan ya fi alheri in ka zo mai addini ka gode Allah ko baka da sisi kai ce wa Allah godiya a ce kai sai sai hamdala kake yace to ba zan gode wa Allah ba Allah ya mun dace kullum bana rasa sallah a cikin jami'i ai ya kamata mu gode wa Allah Allah ya mun ni'ima Allah ya mun baiwa ko ba haka wani yana can a bakin titi ba zai je masallaci yana gani ana sallar yana ji to kai kuma Allah ya zabe ka fa bidalika falyafrahu kai ka gode wa Allah ka gode wa Allah Allah ya bamu labari a cikin wannan sura ta Yunus alaihi salam game da wasu al'ummomi a baya kisar annabi Nuhu kisar Fir'auna da abin nan annabi Musa da Fir'aun da yadda abin ya kasance sai kuma kisar shi kanshi annabi Yunus alaihi salam da Allah ya bamu labari sannan wannan sura tana tabbatar mana da annabtar annabi kamar yadda muka faɗa sallallahu alaihi wasallama قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين wannan sura tana dauke da a jumlace yanzu kaga in ka kalli surar zaka gane ga abin da ta kunsa a jumlace cikin yan mintuna kafin ka dauki ayoyinta ɗaya bayan ɗaya Allah kalle ka gane kowace sura menene abin da ke kunshe a ci take dauke da shi na darussa da bayanai dama abin da ake so gane kenan sakon da yake cikin kowace sura dan me dan ka fahimta kuma ya zamo maka shiriya ka dauka kai aiki da shi ka zama daga cikin bayin Allah da zaka samu me abinda Allah ya faɗa a cikin surar a ranar alkiyama fuskarka lillazina ahsanul husna wa ziyada ka samu alherin da ake samu dan me ga sakon an gaya maka kai abin da ya rike shine kai me kai aiki in kai shi kenan sai ka jira sakamako amma kar ka bari ana ana karantawa ana yi ma bayani ka ji sannan ka juye baya ka shiga wata harkar daban to wannan zaka zama cikin masu hasara ka yi kokari duk abin da ake karantawa ka dauki rabo na aiki a ciki dauki abin da zaka yi aiki yanzu gashi ana ta gaya maka zaka so ka samu bal waye baya sai ya samu wannan alherin tsira gobe kiyama a lokacin da wasu fusake suke duhu kake so taka ta yi haske a nan za ka yi aikin saboda haka mai kokari abinda ake karanta mana muna ɗauka muna aiki da shi muna kwatanta muna kiyaye don mu samu rabon da ake samu bayan mutuwa bayan an tashi kiyama Allah ta'ala ya ba mu dacewa ya karba ayyukanmu Allah ta'ala ya ba mu taufiki da yi masa bauta da kuma yi masa biyayya da nisantar abin da Allah baya so muna tausayi muna roƙon Allah da sunayen sa mafi kyau da sunan sa madaukaka Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya hali da ake ciki na tsoro Allah ya yi mana hali na kunci Allah ya yi mana ya musanya mana da yalwa Allah ya mana albarka cikin dukkan abin da ya ba mu na arziki kuma Allah ya bude mana kofofi na albarkarsa daga sama da ƙasa ƴan uwan mu suke Filistin waɗanda suke cikin halin damuwa Allah ya yaye musu wannan damuwa din Allah ta'ala ya kai musu agaji da dauki har yanzu da muke magana a yau din nan za ku ji an kashe mutane farar hula ana ta kashe mutane a filistin har yanzu a gaza har yanzu kullum ba su da abin da za ku yi musu addu'a su an hana su abinci yunwa tana kashe su ana jefa musu to suna buƙatar addu'ar ku ku rika tana su lokacin shan ruwa ya ubangiji wannan bayi naka da suke cin wannan hali Allah ka taimake su ka ba su mafita wannan alzalimin yahuda ya Allah ka warga za su ya Allah ya Allah ka sauka musu da bala'in da za su za su kyale wannan yan uwa namu ya Allah wa'annan tura da suke goyon bayan su ya Allah kada ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka raba tsakanin su Allah ka raba zakatun su Allah ka haifar da abin da za za su kyale musu su shigala da kansu mu yawaita addu'a ga yan uwan mu wannan yana bara addu'a wannan yana roƙon addu'a saboda ɗalibai ne suna da jarabawa to Allah ta'ala ya ba su nasara da dukkan bukatun na alkhairi Allah ya biya mana baki ɗaya mu wannan yayi sahur wannan ne menene shi sarka ya bayar to a sa akwatin masallaci ya ba da sarka Allah ya saka masa yace yayi sahur sai bacci ya dauke shi bayan ya farka wai sai ya sha ruwa ya aka yi sahur kuma ya barka isha ruwa kamar ya ta wani wata irin mantuwa ce an yi sahur kan aika Allah an gaba ya kuma ya ce ya sha ruwa ya sha ruwa bayan ya ce ya barka daga su to ya danganta wata kila mantawa eh hakikatan ko ya tashi cikin abin da ya dauka ko har yanzu dai ba a gama sahur ba to wannan ya danganta tsakanin bawa da mahaliccinsa idan ya zama hakikatan mantuwa yi kaga yana da hadisi ko manzo Allah ya ce man akala aw shariba nasiya falyutimma ni fa inna ma at'ama Allah wa saqa in hakikanin mantuwa yi bi ya dauka ko gari bai waye ba ya sha sai aka ce a gari ya waye to kaga iyaka in ya tsaya daga nan zai ci gaba da azumin ko manzo Allah ya ce Allah ne ya ce da shi ya sha da shi والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم